إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أسبر biyu ga watan safarul khair shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 49 cikin jerin giyar darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam Abubakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama littafin as-sunna na ibn abi asim yana daya daga cikin muhimman littattafai waɗanda ake cirato aqida ta ahlus sunna wal jamaa daga cikin sa Allah ya saka wa malamin da alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami inda yake kulla mana babuka mabambanta da suka shafi aqida da take da take da alaka da siffofin Allah madaukakin sarki da ainihin ababan da ya tabbata na siffofin da ake dangantawa Allah Ubangiji madaukakin sarki za mu tashi inda yake cewa babun a babi mai lamba ta 148 wanda zai magana akan abin nan tsoron da mala'iku su kansu suke wa Allah Ubangiji madaukakin sarki malam yace haddathana Huban wal Fudail ibn Husayn qala haddathana Ja'far ad-Dab'i ad-Dab'i قال حدثنا ثابت ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل wannan hadisi daga Uhban wato Wahab ibn Baqiyata al-Wasiti shi kuma da shi da al-fudail ibn husayn malaman nan guda biyu suka baiwa malam ibn abi asim hadisin daga ja'far ad-dabai ja'far yace daga thabit ibn aslam al-bunani tabi'i kenan shi kuma daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anas ibn malik Allah ya kara masa yarda anas yace asabana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama matsaro wata rana muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan sama ya same mu wato ruwa ya sauka akan hanya suna cikin tafiya fa hasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu min al-matari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaye wani sashe na naskararsa har ruwan ya taba asalin jikinsa fa qulna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka ce ya manzo Allah lima sana'ata hadha me yasa kai haka qala yace li annahu hadithu ahadin bi rabbih azza wa jalla saboda wannan ruwa bai jima da rabuwa da ubangijinsa ba wato ubangijin da ya halice shi ruwan sabon halitta ne wannan ya tabbatar da cewa ruwa halittan Allah ne shi ma cikin halittu kuma sanda Allah yake aiko shi duniya a lokacin yake halittarsa sannan kuma babu laifi dan ruwa na sama mutum ya ya bari ruwan ya taba shi musamman ruwan wanda bai riga ya taba komai ba bai taba rufin ɗin kwano ba bai taba wani roba da aka tara ko wani gini ko wani abu ba wato lam ya talawwas bi adnasi duniya bai cakuɗe da dattin duniya ba wannan yana da wani abin nan na falala cewa ruwa ne daga Allah madaukakin sarki yanzu yanzu nan asalin hadisin yana cikin sahih muslim da sunan abi dawuda da al'adabul mufrad na limamu al-bukhari ta dai wannan hanya ta ja'afar ibn Sulaiman abdabai zuwa ga sabit ibn aslam al-bunani wallahu ala babun mala ya ce ga wani babi wanda zai magana akan kwaɗaitarwa zuwa ga neman halas babun mala ya ce haddasa yaƙun bin humairin ƙala haddasa na bin abi hazimin an suhail ibn abi salihin an abihi an abi horarata أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ووضعها في موضعها إلا أخذها تبارك وتعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوى حتى يكون مثل الجبل مثل الجبل, مثل الجبل العظيم daga yaqub ibn humayd ibn kasib qala haddathana ibn abi hazim wato abdul aziz kenan ibn abi hazim wanda ya rasu a shekara ta 184 ta hanyar suhail ibn abi salih daga baban shi abu salih as-samman abu salih as-samman yace daga sayyidina abu huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda abu huraira yake cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yana cewa man tasaddaqa bi sadaqatin wanda yayi wata sadaka min kasbin tayyibin daga dukiyar halas wannan yana tabbatar da cewa Allah baya karban sadaka ko duk wani aiki na dukiya sai wanda aka yi daga dukiya da aka same ta ta hanyar da shari'a ta halasta wa wada'aha fi mawdi'iha sannan ya bada sadakar a inda ya cancanta a bayar musamman idan sadakar ta farilla ce wato zakka ce shari'a ta kididdige waɗanda za a ba idan ko sadaka ce ta mustahabbi ita ma za a duba wa ya fi cancanta idan mutum ya nufaci wannan cancantar ya dace fa biha wa ni'mat idan ko ya nufaci cancantar na sai kuma ya kuskure to wannan kuma babu laifi to shine wancan hadisin na wanda yace yau din nan zan yi sadaka zan ba wanda ya cancanta da ya fita sadakan sai ya bayar sai daga safi da safiya ta yi sai ya gane ashe wanda ya ba mawadaci ya sake yin niyya ya je yana neman wanda zai ba ya bayar sai da gare waye ya gane ashe wanda ya ba abin nan barawo na uku kuma ya sake bayarwa ashe karuwa ce Allah ya cika mishi ladan shi gwargwadon niyya wai ana nufin ka nufaci mutumin da bai cancanta ba ka bashi shine ma'anan wada'aha fi mawdi'iha illa akhadhaha Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ubangiji ya dauki wannan sadaka ta mutumin bi yaminihi da damansa kaga hadisi ya tabbatar da sifar dama ga Allah madaukin sarki fayurabbi halahu sai Allah ya ci gaba da alkinta masa wannan dukiya kama yurabbi ahadukum fulwa kamai falwa kamai da ɗayan ku yake kulawa da ɗan jinjirin raƙuminsa kamar da kasan kana kula da 'yan tsaki sababbi irin wanda sabon hacin ko 'ya'yan abin nan tunkiya ko akuya su agun larabawa tun da raƙumi suka fi sani sai aka musu kwatance da raƙumi kasan waɗannan dabbobi 'yan ƙanana abun kulawa da su ne ana so su surviving in ba ka ba za su surviving yanayin rayuwa to yadda kaga kana kula da dan karamin raƙumin ka din nan to haka Allah ne ta kula da wannan dukiya da bawan sa ya sadaka da ita dukiya halas kuma ya sanya ta a inda ya cancanta annabi ya ce hatta ya kuna mithlul jabal azim har sai ya zama wannan dukiya ta zama katotuwa kaman babban dutse tabbatar da ninnin kaladanta kenan bayan tabbatar da waɗancan sufofi ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa ingantacce saboda shi Yaqub ibn Humayd Sheikh al-Musannif Hasan al-Hadith al-Imam al-Imam Muslim ya rawaito hadisin hakanan Bukhari ma fitar da shi ta wata hanya da sauran malamai قال حدثنا أبو بكر ابن أبي النضر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسكي كون إسنادي تهني أبو بكر ابن أبي النضر وتوشيني الحاشم ابن القاسم البغدادي eh sunan shi kenan yana da wani mai suna irin nashi dan gidan Anas dan Malik da ake ce mishi shi ma abin nan abun nadri ibnu anas ibn malik shi kuma yace daga wahab ibn jarir wahab ibn jarir ibn hazim al-basri ya rasu shekara ta 206 shi kuma daga baban shi shine jarir ibn hazim kenan da yace haddathana abi shi kuma daga ubaidillah dan umar wato daga hubayb ibn abdurrahman abu muhammad al-ansari daga hafs ibn asim ibn ibn Umar ibn al-Khattab Hafs ibn Asim ibn Umar dan gidan Umar dan Khattab shine yake riwaya daga Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu zuwa ga Sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan shi ma isnadi ne sahihi wannan shine isnadin Ibn Khuzaima a cikin kitabut tauhid babu ga wani babi ku قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن تميم ابن سلمة عن عروة عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه سمعه الأصوات كلها inna imra'atan tunaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asma'u ba'da kalamiha wa yakhfa alayya ba'dun id anzala Allahu azza wa jalla qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha al-mujadala wannan hadisi a mala ya karbo shi ta hanyar malamin sa Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr wanda an sha jin hadisan shi a baya shi kuma yace haddasana Yahya ibn Isa Yahya ibn Isa yana da hadisi a cikin littafin Sahih Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi mutumin Kufa ne shi kuma shine yake riwaya daga Al-A'mash Suleiman ibn Mihran al-Kufi daga Tamim ibn Salama al-Khuzai shi ma mutumin Kufa ne ya rasu shekara ta 100 daidai an Urwa daga Urwatu dan Zubair radiyallahu an Zubair wa rahimallahu ibnahu Urwa an Aisha radiyallahu anha daga Sayyidina Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa tabarakallazi wasi'a sam'uhu al-aswati kullah albarkatu su tabbata ga Allah ubangiji wanda jinsa ya game dukkanin ababen ji ga baki daya duk wani abu da za a iya ji to jin Allah ya gane shi al-Imam Ibn Battal Allah ya gafarta mishi anan yayi wani ta'awili cewa lafazin wasi'a a cikin shahin shi na Bukhari lafazin wasi'a a dole a murɗe ma'anarsa saboda duk wanda aka ce an siffanta shi da ittisa to za a iya siffanta shi da addaik yace kuma wannan la yaliku bi jalalihi ta'ala to kaga ya manta cewa Allah da kanshi ya ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard shi yasa magana ibnu hazir yace kamata kullun a dauka da in yazo irin waɗannan wuraren sai yace tafarkin magabata shine a bar waɗannan ma'anoni yadda suke kar a murda kar a canza kar a ce ba haka ba kamar yadda muka ji ga bin timiya a wancan karatun shine isbatun bila ta'til a tabbatar ba tare da an murɗe ma'anar ba sannan tanzihun bila tashbih sannan a tsarkake Allah ba tare da an kwatanta shi ba sai da tana Aisha take bada labarin abin da ya faru ne wannan da wata mata a cikin kissa mashahuriya wato mata da ake ce Khawla bintu Tha'laba ibnu Asram matar wani mutum mai suna Aus ibn Samit dan uwan Ubadah ibn Samit wanda shi wannan mutumi ya kasance mutum ne mai saurin fushi a ɗabi'arsa ta rayuwar aure yana da saurin hasala to in ka san mutum mai saurin hasala da ya hasala zai faɗi maganganu marasa daɗi wanda shi da kai yana nadama to a irin haka ne suka ɗan maganganu da matarsa na sa'insa ta faɗa ya faɗa kawai sai ya ce to in na sake kusanta ki kamar na kusanci mahaifiyata ya mata zihari wanda kuma zihari yana daga cikin al'adu na jahiliya wanda shari'a ta yi tofin alatsi ne a kai ta ce a dena inna kun da taƙuluna munkaran min alƙauli wa zura mummunan magana ce kuma ƙarya ce da haka an hana kuma mummunan magana an hana ƙarya to da ya wannan magana shi ma sai ya damu sai ya je shi ya je fita ya zauna cikin majalisa yana ta damuwa yana ta damuwa shikenan kuma da magarba ta yi bayan dare yayi sai ya dawo kuma ya shigo ɗakin da ce ba za ka shigo nan ba ka fita ka bani waje bayan ga abin da ka ce kuma sai ya fita sai tausayin shi sai ya kama ta abinka da kiyama sai ta tausaya mai ta ga ya rasa ma'awa ya rasa yadda zai sai ta tashi ta bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da asusubahi sai ce ya manzo Allah kaji kaji abin da ya faru da mu da mijina kuma ina tausayin shi in na rabu da shi zai sha wahala ƴaƴana za su shiga cikin garari sai annabi ce ni dai bana ganin komai akan ki illa cewa wannan abu da ya faɗa ya tabbata tana ta ita tana neman mafita annabi nan nan ta cewa to shi iya abin da ya sani kenan bai da wani sabon hukunci akai ita kuma Aisha ana magana ne a bayan ɗakin ta kamar a ce tana cikin gida su kuma suna tare da manzo Allah sallallahu ta waje bayan katanga sai iska na kawo mata wani sashen zancen tana ji wani kuma ba ta ji to bayan haka sai Allah ya saukar da karsami Allahu qawlati tajadduka fi wajha ayoyi hudu na farko shine Aisha take wannan talikin tana cewa tsarki ya tabbata ga Allah wanda jin shi ya kewaye komai allazi wasi'a sam'uhu al-aswata jin shi ya kewaye dukkanin muryoyi kullaha al-aswati kullaha muryoyi gabaki ɗayan su innam ra'atan tace kaga fa wata mata ita ce khaula din kenan wadda tunaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asma'u ba'da kalamiha ni dinnan da nake cikin daki ina jin wani zancanta wani sashi wa yakhfa alayya ba'du wani sashi kuma yana buya gare ni amma shi Allah daga sama saman bakwai ya jiyo iz anzalallahu azza wa jalla shi Allah ya saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah al-ayat Allah ya ji zancen mata da take maka jayayya game da mijinta wannan yana nuna halascin idan mutum ya je tambaya ya ta tattaunawa da malamin da yake ma tambaya don neman ƙarin bayani ba don neman musu ko jayayya ba kuma duk da an hana kai ta sammu'i ila kalami qaumin wa hum laka karihun ko lahu karihun ka ji maganan mutane alhalin ba su so ka ji wannan bai nufin idan ka ji wani abu by coincidence ba don kaje ka kafa kunne ba a zancen ne ya zo gare ka ba da niyya ba wannan ba kai laifi ba shi ne abin da ya faru da aisha radiyallahu anha wannan matar ta rayu ta daɗe a duniya ita kaula har zamanin sayyidina umar dan khattab Allah ya ƙara masa yadda ya zo a cikin tarihin umar cewa ta taɓa mashi nasiha wata rana yana halifa har sai da ya kuka ta gan shi ta tsayi da shi ta ce wai ba kai ne wani ba ya ce ƙwarai ni ne kai ne uwar da na sani tun muna matasa yanzu wai kai ka girma har ka zama ana ce maka amirul mu'minina ya shiru ta ce to bari in maka wa'azi ta kama mishi wa'azi tana mai nasiha har sai da Umar ya ta kuka har sai da wani cikin wani ADC ne ko Odani ne ko waye yace laqad aktarti ala amirul mu'minina ayyatuhal mar'atul ajuz ce ke tsohuwan nan kin damu halifa da surutu ya ce ku rabu da ita wallahi da za ta ci gaba da wannan maganar daga nan ha abu sa ƙaho ba zan tashi ba sai ta gama maganarta taima umar wata nasiha wata ke ainihin ta sashi kuka sosai ta tana mai lahira da girman abin da ke kan shi na shugabancin mutane radiyallahu anha wa an umara wa an sa'ir sahabati ajma'in a shahid game da wannan hadisi anan shine tabbatar da siffa ta ji ga Allah wa huwa samiul basir قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا اصلا حديثin yana cikin sahih muslim bukhari ya rawaito shi mu'allakan قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان الاعمش عن عماره بن عمير عن وهب بن ربيعه عن عبد الله بن مسعود قال اني لمستتر باستار الكعبه اذ دخل ثلاثه نفر ثقفي وخنتاه وخنتاه وخنتاه عفوا وخنا وختناه هو ختناه نعم ختناه وقريش قريشيان او قرشي وختناه ثقفيان فتحدثوا بينهم فقال احدهم ترون الله تعالى يسمع مقالتنا فقال احدهم أراه يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا قال فقال الآخران إن كان يسمع منه شيئا فإنه يسمعه كله قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال فنزلت هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية سورة فصلت وانا حديث ثانيا أبو موسى ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سفيان هو بن عيينة قال حدثنا سليمان ابن مهران الأعمش دغ أمارة ابن أمير أبو سليمان الكوفي shi kuma shine yake cewa daga Abdullahi daga Wahab dan Rabi'a al-Kufi Wahab dan Rabi'a al-Kufi maqbul ne shi kuma yace daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda qala sayyidina Abdullahi Mas'ud yake cewa inni la mustatirun bi astaril ka'bati wata rana ina makale da labulan Ka'aba ina jikin labulan Ka'aba ina ta addu'a ina ibada ke iz dakhala thalathatu nafar tun a Makka ne sai wasu mutane guda uku suka shigo thaqafiyun ɗayan su dan kabilar Banu Thaqifa mutumin Fa'ifa kenan wa khatanahu haka ce khatan shine zawjul ukht aw al bint wato mijin yarka ko mijin ƙanwarka shine khatan ɗinka kamar yadda sayyidina ali huwa khatanun nabi sallallahu alaihi wasallam siriki amma wanda shine bangaren ƙasa ɗin kenan ko dan kaga a Hausa a Hausa siriki abin nan da na saman da na ƙasan duka sirkai ne mijin yarka agunka sirki ne mahaifin matarka agunka sirki ne kaga a Hausa kenan amma a larabci akwai bambanci wajen lafazin abin nan wato shi mijin ya shi ake ce ma khatan uban uban ya kuma shi ake ce ma sihir sihir siriki uban ya siriki mijin ya na fata mun gano wannan to wa khatanahu da sirkan shi guda biyu quraishiya ne quraishawa au ko kuma inji mai riwaya quraishiyun guda ɗaya ne ba quraishan wa khatanahu thaqafiya ne sirkan shi kuma guda biyu wato waɗanda suke sakafawa fatahaddathu bainahu sai suka yi fira tsakankaninsu faƙala ahadun ɗayansu yana cewa a tarauna an Allah ya sama umaƙalatana farkon musulunci ne suka ce wa yanzu wannan duk maganar da muke Muhammad yana nufin yanzu Allah shi da yana jin mu faƙala ahadun sai ɗayansu ya ce arahu ya sama idarafa'ana ina ganin sanda muka ɗaga murya zai iya jin mu wala ya sama id khafadna amma idan muka yi kuskus muka yi magana a sirrance muka yi raɗa baya ji faƙalar akharani sai sauran suka ce in kana yasma'u minhu shay'an in dai har yana iya jin wani sashe fa innahu yasma'uhu kulluhu to sai dai mu ce yana ji duka qala ibn mas'ud yace fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa dhakartu dhalika lahu sai ne marmazar ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya manzo Allah kaji kaji kaji abin da ya faru qala ibn mas'ud yace fa nazalat hadhihi al-ayat sai wannan aya ta sauka fadan Allah وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل cikin fusilin ko wama kuntum kuma wa kasance tastatiruna ai tukhfuna kuna boye magana ba ba kasance kuna boye an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum da idan ku da kunnan ku wala juludukum da farjinku shine ma'anar julud ana wadannan abubuwan abinda kuke aikatawa ba kwa boyewa idanku ba kwa boyewa jinku ba kwa boyewa al'auran ba ku tsammanci cewa waɗannan ababan za su yi shaida akan ku shine ma'ana ayin kuma kuntum tastatiruna ba kwa boye abinda kuke yi ne an yashhada alaikum sam'ukum saboda ba ku san cewa da jinku da ganinku da sauransu za su yi muku shaida ba walakin banantum wai kuna tsammanin annan laha la ya alamu kasiran mai mata amalu cewa ko abubuwa da dama da kuke aikata Allah bai sani ba Allah ya ce ba da kun zannu kuma lazi zanantum da rabbi wannan zato ne mara tushe da kuka wa Allah ubangiji ku ardakum wannan zaton shi ya sa kuka yadda da abu ya yadda da ku kuna ganin normal fa asbatum min al khasir shine kuka yi asara Allah ka tsare mu daga asara wannan zance malaman tafsiri suka ce kamar yadda Qurtubi ya kawo zai iya zama magana ce wadda wato a su gabobin suke fada ko kuma magana ce wadda mala'iku suke fada ranar alkiyama idan an idan an ce mutane su faɗi su kawo shaida ko su faɗi uzuri za su fara ƙarya sai a toshe bakinsu eh wato kallimuna aidihim wa arjuluhum sai hannaye da kafafu su yi magana har su dinga cewa lima shahidtum alaina me yasa kuka bada shaida akan qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un to a lokacin ne idan aka toshe bakunan mutane kafafunsu da hannayensu da sauran gabobi suka bada shaida sai gabobin su ce musu wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum ko kuma mala'iku ne za su ga musu wannan dan su ƙara musu wato taɗewa da ƙara sanya su cikin nadama Allah ka tsare a takaice dai hadisin ya tabbatar da siffar ji ne ga Allah Ubangiji madaukin sarki cewa yana jin komai da ko'ina da kowane sauti daga ko'ina hadisi yana cikin sayo muslim a cikin kitabu sifatil munafiki qala da sabulun numair qala da sana waqi'un an sufyan an al-a'mash an umara an wahab ibn rabi'a an abdullahi an nabi sallallahu alaihi wasallam mithla daga muhammad ibn abdullahi ibn numair daga waqi ibn jarrah daga sufyan ibn uyayna zuwa ga ahmash sulaiman ibn mihran zuwa ga umaratu shine dai wancan ibnu umair abu sulaiman al-kufi zuwa ga wahab ibn rabi'a wanda shi ma mutumin kufa ne zuwa ga malam abdullahi dan mas'ud Allah ubangiji ya kara masa yadda wannan isnadi shi ma sahihi ne rijaluhu rijalul imami muslim shine isnadin riwaya al-imamu at-tirmidhi Allah ya gafarta masa qala hadathana abu bakr yani ibn abi shayba qala hadathana abdullahi ibn musa shine abu muhammad abdullahi ibn musa ibn abil mukhtar qala hadathana sufyan wato ibn uyayna kenan an al-a'mash an umara daga al-a'mash daga umara ibn umair daga wahab an wahab ibn rabi'a ana abdullahi yani ibn mas'ud an an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama مثله إرن وانت قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح الثقفي المكي أم مجاهد شيكي رواية مجاهد ابن جبر عن أبي معمر عن عبد الله zuwa gade Abdullahi dan Mas'ud kala yace ijtama'a indal baiti qurashiyani wa thaqafiyun mutane biyu mutanen Makka da ba saƙafe ɗaya sun haɗu su uku a bakin ka'aba au saƙafiya ne wa ƙurashiyun ko kuma saƙafawa ne guda biyu da ba ƙurashi ɗaya kalilun fiqhu qulubihima wato wanda suke da ƙarancin fahimta a zuciyarsu ba su gane addini ba kasirun shahmu butunihima wanda kuma suke suna da teɓa sun cika cikinsu da abinci sun yi kitse qala ahaduhuma فقال أهدوهما سيدين سيتي أترون الله عز وجل يسمع ما نقول شن كنا غنن الله yana jin abin da muke fada thumma zakara alhaditha nahwa ya ambaci hadisin kwatankwacin wancan wannan shine cikin sahih bukhari da kuma littafin musnad na al-imamu al-humaidi haka nan muslim ma ya ruwaito shi da tirmizi babu mala yace ga wani babu wannan babi zai magana akan siffar ganin Allah madaukakin sarki wanda yanzu yana ta kawo siffofi ne daga cikin sifatul khabariya qala hadathana hubbat ibn khalid qala hadathana hammad ibn salama an ali ibn zaid an umarat al-qurashi an abi barda qala daga hubbat ibn khalid al-qaisi zuwa ga hammad ibn salama ibn dinar ta hanyar ali ibn zaid ibn jud'an wannan kamar da muka sani mutum ne mai rauni da haka isnadi ya fada an umarata daga umara ibn umair al-qurashi an abi barda daga abu barda ibn abi musa dan gidan sayyidina abu musa al-ash'ari wannan tabi'i ne cikin ƴaƴan sahabbai qala abu barda yace wafattu ila al-walid ibn abd al-malik naje gun sarki al-walid ibn abd al-malik sarakuna ne cikin banu umayya sarki ne dan sarki baban shi abd al-malik dan marwanu dan hakam shi abdulmalik ɗan marwan shi ne na biyar cikin halifofin banu umayya ɗaya daga cikin halifofi da suka shahara da ilimi kafin su zama hulafa kafin ya zama halifa yana daga cikin manyan malamai a ƙasar madina ya rasu a shekara ta tamanin da shida bayan hijira ya karɓi mulkiya da shekara a shekara ta sittin da biyar saboda ya yi shekara kamar ashirin da ɗaya yana mulki to da ya rasu sai ba da ahadi cewa bayan na mutu ɗana walidu bayan shi ƙaninsa sulaiman sadaka za ka tare suka yi mulki haka a jejjere shi abdulmalik ɗan marwan sannan sai alwali ɗan abdulmalik bayan walidu kuma sai sulaiman bayan sulaiman shine sai wancan bawan allah nan umar ɗan abdulaziz shi walid sanda yake halifa ya yi ƙoƙarin ya cire ƙanin shi sulaiman ya sa ɗan shi amma sai Umar dan Abdulaziz shi ya kiyarda yace a a ba zai yi ba to kuma suna girmama shi saboda haka aka hakura ba da san Walidu ba ya mutu ya bar mulkin ga kaninsa shi shi kuma kanin da ya nashi shi kuma sai ya rama ma Sulaiman shi bai faɗi waye zai gaje shi ba ya rubuta ya rufe ya ɓoye yace kada a buɗe takaddan nan sai an gama jana'izar shi saboda sai da aka gama jana'izar shi a makabarta aka bude aka karanta takarda cewa bayana halifa shine Umar dan Abdul Aziz shi bai sa dan shi ba bai sa kanin shi ba sai sa cousin din shi Umar dan Abdul Aziz domin da da, da baban sa Abdul Malik da Abdul Aziz wa da kani sai ya saka Abdul Malik Abdul Abdul Umar bin Abdul Aziz to shi Walidu kamar yadda muka ji ya rasu shekara ta 96 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine halifa na shida bayan baban shi shine Abdul Malik dan Marwan ya ya ya karba ya hada wasu siffofi masu karo da juna a rayuwarsa na farko dai mutum ne wanda yake mai biye ma duniya da shagalinta sannan kuma mutum ne mai yawan tilawar Qur'ani duk kwana uku sai ya soke alqur'ani tsawon rayuwarsa da yawan jihadi kuma da yawan aikin haji wato yana yana yana bin duniya kuma yana bin lahira haka ya rayu abin shi Allah ya gafarta mishi sannan yana daga cikin sarakunan Banu Umayya waɗanda suka gina ƙasa sosai tun daga gina masallacin Dimashq mashahurin masallacin Al-Jami'ul Umawi da gyare-gyaren da ya masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da da wasu gine-gine ya fitini da gini shugaba ne mai son gine-gine mai son gina abubuwa sannan kuma yana daga cikin zamanin shi ana kallon shi a matsayin al-asr zahabi al-asr zahabi a cikin daular Bani Umayya to wannan ɗan gidan sahabi shi abubar da shi ne yake cewa na kai ziyara gun halifa alwalid ɗan abdulmalik fakanan lazi ya amalu fi hawa ijina umar bin abdulaziz sai zama wanda yake mana aiki mun zo a matsayin baƙi ana girmama mu malamai 'ya'yan sahabbai umar ɗan abdulaziz shi yake mana hidima falamma ƙudiyar hawa'iji da aka gama biya min duk bukatuna duk abin da nune ma aka mun raja'atu ilaihi sai na koma gurinsa faqala sai halifan yace ma radda sheha me ya dawo da malam akwai sauran bukata ne falamma qaribtu minhu qultu lahu da ne kusa da shi nace mishi inni zakartu hadithan ce a'a ba wani abu ya dawo da ni wani hadisi na tuna haddathani bihi abi wanda babana abu musa kenan ya gaya mun wannan hadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga Allah madauki daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala baban nawa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza kana yawmul qiyamati idan ranar alkiyama ta yi zahaba kullu qaumin ila ma kanu ya'buduna fid dunya ko waɗannan mutane za su tafi neman ubangijin da suke bautatawa a duniya masu motar sirana da wuta da sauransu wa baqiya ahlut tauhidi musulmi masu tauhidi Allah ka samu cikin su su za su saura a inda suke fa yuqalu lahum sai a ce musu ma tantaziruna wa qad dhahaba an-nas me kuke yi ku har yanzu a tsaye bayan duk mutane sun tafi qalu sai masu tauhidi su ce inna lana rabban kunna na'buduhu fid dunya lam nara mu ubangijinmu da muke wutawa a duniya ba mu taɓa ganin shi a duniya ba latu da dukur absau duniya ba mu gan shi ba su ko waɗancan da sun san allon da suke mutawa a duniya suna ganin su za ka saka bi su fa yuqal lahum sai a ce musu idza ra'aytumuhu ta'rifunahu to idan Allah ubangijinku ya zo kuka gan shi za ku gane shi fa yaquluna mu'minai su ce na'am ƙwarai kuwa za mu gane shi fa yuqal lahum sai a ce musu wa kaifa ta'rifunahu ta ya za ku gane shi fa yanzuruna ila Allah tabaaraka wa ta'ala wa lam tarahu alhalin ba ku gan shi ba faƙalu sai su ce innahu la shubhala ai shi Allah ubangijinmu ba yi da mai kama da shi fa yakshifu lahum an hijabin fa yukshafu lahum an hijabin sai au yaye musu wani shamaki fa yanzuruna ila Allah tabaaraka wa ta'ala sai su ga Allah ubangiji fa yakhrujuna fa yakhruna lahu sujadan sai su fada su sujuda ga Allah wa yabqa qaumun fi zuhurihim mithlu sayasil baqar in aka fada aka yi sujuda sai wasu mutane su kasa yin sujuda sai su wanzu a tsaye bayan su ya miƙe kyam kamar ƙahonnin saniya ƙahon saniya ai bai lankwashewa wato it's not flexible da zaka ce ka lankwasa shi kai haka haka yana nan a miƙe to haka bayan su zai kasa lankwashewa su kasa yin sujuda sai dai su yi su yi su kasa fa yuriduna an yasjudu suna so su yi sujuda fala ya ƙadiruna ala zalika ba sa iyawa. Zala sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wa huwa ƙaunin ta'ala wannan shi ne ma'ana faɗin Allah yau mai yukushafu an sakin wa yi da'auna ilar sujudi fala ya stafiyon. Ranar da za a yayi ƙaurin, a yayi daga ƙauri, a kira su zuwa ga sujuda ba za su iya ba. fa yaqulullahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai ya ce ibadi ya ku bayina waɗanda kuka yi sujuda din nan irfa'u ru'usakum ku daga kawunan ku faqad ja'altu badala kulli rajulin minkum rajulan minal yahudi wan nasara fi an-nar a maimakon ku na sanya a madadin ku kowane mutum ɗaya za a saka wani bayahudi ko da kirista a cikin wuta a madadin ku qala abdul qara umar bin abdul aziz da abi barda da da abu barda ya gama faɗan wannan hadisi sai kuma da zai yake cewa Allahu allazi la ilaha illa huwa la sami'ta abaka Allahu allazi la ilaha illa huwa ka rantse da Allah Ubangijin da babu sarki sai shi, la sami ita a baka haddasa ka an Rasulullah Sallam bai haza, ka rantse da Allah cewa babanka ne ya gaya maka wannan hadisi, fastahlafahu ala zalika salasata imani, ya sa shi ya rantse akan haka har sau uku. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa mummuni za su ga Allah, cewa Allah zai magana da su, cewa za su sujuda a gaban Allah idan sun gan shi, cewa da kuma cewa munafakai ba za su iya ba. sannan tabbatar da wato girman al'amarin karantar da bayani a kan lahira a ko'ina ne jiba a wurin jiba mahallin da wannan malami ya je wannan karatun fadar sarki ce wurin da ake duniya ne amma ya dace tuna musu lahira su da ka ya muhimmantar da al'amarin lahira da kuma halascin idan mutum ya ba da labari a ce ya rantse ba don ƙaryatawa ba sai dai don a ƙara tabbatarwa domin malami ne ba sa tuhumar shi da ƙarya wannan hadisi isnadin shi mun ji cewa yana da rauni saboda Ali ibn Zaid ibn Jud'an amma isnadi amma hadisin ya tabbata al-Imam al-Ajuri ya fitar da shi a cikin ash-Shari'a haka nan al-Lalaka'i hibatullahi lalaka'i a cikin sharh usul itiqadi al-sunnah wal jama'a haka nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin a cikin musnad ɗinsa da ɗansa Abdullahi a cikin kitabus sunna da ibn Khuzaima a cikin littafinsa At-Tauhid babu qala haddathana Abdul Warith ibn Abdul Samad ibn Abdul Warith qala haddathana abi yace daga baban shi Abdul Samad ibn Abdul Warith din kenan qala haddathana Farqad Abu Nasr Farqad ibn al-Hajjaj Abu Nasr mai rauni ne shi ma qala yace sami'tu Baqiyat ibn Abi al-Hasna Baqiyat ibn Abi al-Hasna al-Imam ibn Hibbana ya kadaitu da amincewa da shi an abi hurairata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na burara yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace idza kana yawmul qiyamati jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina idan ranar alkiyama ta yi Allah zai tattara kan gabaki daya bayi na farko da na ƙarshe fa yaji'u Allahu tabaaraka wa ta'ala sai Allah ubangiji ya zo da kansa wal mu'minuna ala qaumin mu'minai a lokacin suna kan tarin wani tudu alkawun asalin alkawun shi ne tallatin min al'ar a tara abu da yawa ko yashi ko ƙasa ko dutse za a yi ci mashi kawun mummina suna kan wani tudu na wani ƙasa faye ƙifu alaihim sai Allah ya tsaya a kansu faye ƙulu hal ta'arifu na rabbakum sai Allah ya ci musu kun san ubangijinku faye ƙulu na sai su ce in arrafana nafsahu arrafnahu idan Allah ubangijinmu ya sanar da mu kansa za mu gane shi wayar ruddu alaihim salasa sai Allah Allah madaukakin sarki mai musu da dancan nan har so uku yana tambaye su hal ta'rifuna rabbakum wa yurduna alaihi thalasan su kuma suna bada amsa in arrafana nafsuhu arafnahu fa yatajalla lahum sai Allah ya bayyana ga bayinsa yadhaku yana dariya wannan isnadi yana da rauni amma hadisin tabbatacce ne kamar yadda muka fara tun farko ibnu khuzaimah ya fitar da shi a cikin at-tauhid haka nan al-imamu at-tirmidhi a cikin jami'at tirmidhi yana tabbatar da magana Allah maɗaukakin sarki da tara bayi da Allah zai yi na farkonsu da ƙarshensu sannan kuma da dariya da Allah maɗaukakin sarki zai ba bayinsa. Babun ƙala haddasana Yakubu bin Humaydin, ƙala haddasana Sufyan bin Uyayna an Suhail bin Abi Salihin an abihi an Abi Hurairah ta ƙala kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ƙala. Sai na burara yake cewa mun kasance a gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama. فقال سي النبي يتي هل ترون القمر ليلة البدر شن كنا غنن واتو فرن وتا ادرن haske قلنا na'am muka ce kwarai kuwa qala yace fa hal tarawna ash-shamsa fi yawmin mushiya shin kuna ganin rana gare gare a ranar da babu hadari qalu na'am suka ce kwarai kuwa ya rasulullah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum satarawna rabbakum kama tarawnahuma to da sannu za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama kamar da kuke ganin rana da wata la tudarruna fi ru'yatihi ba za a tura kowa wajen ganin Allah ba yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah zai ce ai fulan kai wani lirrajuli min ahli jahiliya ɗaya daga cikin mutanen da suka rayu a maguzanci Allah zai ce mishi kaiwa ne alam ukurimka ashe ban girmama ka ba alam urabbika ashe ban rene ka ba alam usakhir laka alkhayla wal ibla ashe ban sauƙaƙe maka dawakai da raƙuma kana sarrafa sai da girma ba alam azaraka ashe ban kyale ka ba tarasu ka zama shugaba wa tarba'u ka dinga ɗaukan ganima ɗaya bisa hudu duk ban baka wannan dama ba fa yaqulu bala ya rab shi gaskiya ne ya Allah ka mun duk wannan baiwa ka girmama ni ka rene ni ka sauka mana dabbobi ka bani dama na zama shugaba a cikin mutane na ka bani dama an je an yi an yi yaki an dauko ganima sai na cire ɗaya bisa hudu na abin da nake so sai Allah ya ce mishi sai ce fa yaqulu sai Allah ya ce fa hal dananta annaka mulaqi to amma kayi zaton zaka gamu da ni qala fa yaqulu la ce ban yi zato ba wallahi ya rab ce na rantse da ubangiji na ya Allah bai zato ba qala fa yaqulu sai Allah ya ce masa inni ansaka kama nasitani to zan yi watsi da kai kamar yadda kai watsi da ni shine ma'anan ansaka nasullaha fa nasiyahu ba wai nisyan na azzuhul na abu ya ya skipping mind ɗinka ba a'a nisyan ta hanyar rashin kula abu sai Allah ya ce to na fita batunka yadda ka fita batuna Allah ka tsare sun mai uta bi rajulin sannan a ƙara kawo wani fa yaqul lahu sai Allah ya ce kama qala lil awwal Allah ya mishi irin waɗannan tirke wanda yayi wa na farkon can wa yaqulu Allah ya ce shi ma sai ya ce misla ma qala al awwal irin amsa da na farkon ya bayar qala mai riwaya ya ce fa yaqulu sai ya ce Allah ya ce mishi fa inni ansaka kama nasitin zan barka cikin azaba kamar yadda ka bar ɗa'ata sun mai uta bi thalith sannan a kawo na uku fa ya kudu shi ma yace kama qala lil awwal Allah ya ce mishi kamar yadda ya ce wa na farko wal thani kamar yadda ya ce wa na biyu fa ya kudu yace ai rab amantu bika ya Allah nayi imani da kai wa bi kitabika nayi imani da littafin ka wa bi rasulika nayi imani da manzanka wa tasaddaqtu nayi sadaka wa sumtu nayi azumi wa sallaitu nayi sallah fala ya da'u an yi atiya bima mastafa ba zai bar komai ba sai ya faɗi duk abin da ya faɗa fa ya kulullahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ubangiji ya ce fa ha huna izan to yinan sai a kautar da shi kenan fa ya kulullahu sai Allah ya ce afala nab'athu shahidan alayka to me zai hana a kawo wani ya bada shaida ina shaidan ka akan cewa kai wannan abuwa fa ya tafakkaru fi nafsihi sai tsaya ya fara tunanin to waye ma sheda man zallabi yashhadu alayya waye zai bada sheda a kaina fa yakhtimu Allahu ala fi shine magana da muke da azumin ko sai Allah ya sa a bame bakin sa wa yuntika fakhidahu sai Allah ya sa al'aurarsa sai ta yi magana wa yashhadu alaihi idamuhu sai kuma kasusuwansa su sheda wa lahmuhu da naman jikinsa bima kana ya'mal ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza wa zalika li yu'dhira min nafsi wannan saboda a yanke mai hanzari akan kanshi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu dan Allah yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu rana alkiyama rana ce wadda harsunan su da hannayensu da kafafunsu za su ba da shaida akan abin da suka ci suna aikatawa wato harshe a karan farko kenan sai kuma sauran bayan an yi khatami akan bakin qala da riwaya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaqumu munadin fayunadi sai a sa wani mai sankira sai ya tashi yayi shela ala ce ku saurara ya ku mutanen taron alkiyaman nan liyattabi tattabi kullu ummatin ma kanat ta'abu kowace al'umma tabi abinda take bautata fayattabi'u ashabu shayatin shayatin masu bautata ma gumaka abin nan shedanu sai su bi shedanu wa ashabul asnamil asnama masu bauta wa gumaka sai su bi gumaka yace wa man kana ya'budu shay'an duk wanda ke bauta wani abu ittaba'ahu sai bi shi masu bautar kadangare masu bautar gunki masu bautar mucizai masu bautar ruwa masu bautar kaza wato dai maguzawa iri iri ga sunan hatta yuriduhum jahannam za su tabin ababan bautar su har su gangara da su zuwa wutar jahannam Allah ka tsare qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah yace wa yabqa wa nabqa ayyuhal mu'minu nabi yace mu mu'minai sai mu saura a wajen Allah ka samu cikin wannan tawaga fa yaquluha salatan annabi ya fada ya maimaita ya fada ya maimaita yace fa nuqamu ala maqami haula'i sai a tsayi da mu a inda da waɗancan suke tsaye fa naqulu sai muna cewa nahnu almu'minuna mu mu'minai fa yaquluna amanna billahi mun yi imani da Allah ولم نشرك به شيئا باما شركا da komai wa hadha maqamuna wannan shine wurin tsayuwan mu hatta ya atina rabbuna asai Allah ubangijin mu yazo mana wa huwa ya atina mun tabbatar zai zo summa yantaliquna hatta ya atusirata bayan Allah ya zo kuma sai su miƙe su kama tafiya su mutane a muminai har sai an zo bakin sirati awul jisr ko kuma wannan gada dake kan jahannama wa alaihi kalalibu wanda take da ƙugiyoyi min nari na wuta ta tsafin nasa wanda suke wabce kafafun mutane suna kada su fa inda zalika halatti shafa'a to a lokacin ne Allah madaukakin sarki zai bada dama a yi ceto Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim annabawa da manzanni suna ta cewa Allah salama muke nema Allah tsira muke nema ya Allah ka samu tsira ya Allah ka samu kubuta fa idza jawada al-jisra duk wanda ya samu ya wuce gadan nan faman anfaqa zawjaini wanda ya zama a nan duniya ya taba da ciyar da abubuwa guda biyu wato ya ciyar ya ƙara ciyar da irin abun ya sadaka da wani abu ya ƙara sadaka da irinsa ko ya fito da wani abu guda biyu sadaka da shi min malihi cikin dukiyarsa wa kullu khazanatil jannati tunadi masu tsaron gidan aljanna sai su ta kwalla mai kira suna cewa ya abdullah ya muslim ya kai bawan Allah ya musulmi hadha khairun ga alkhairin da ka gabata a duniya fata'ala yi sauri ka zo qala fa qala abubakar sai na bakar sai yake cewa innal abda la tawa alayhi yad'u baban wa yalj min akhar yace to ai shi bawa ba shi da matsala kenan sai ya zaɓi ƙofar da ta yi mushi tun da aka kai shi ta ƙorun ya shiga wanda ya ga dama ya bar ɗayar ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inni la arju an takuna minhu ni ina sa ran ina son ina tabbatar maka da cewa kai Abubakar kana ɗaya daga cikin za a dinga kiransa ta ƙori mabambanta wannan hadisi yana cikin sahih muslim Allah ka samu dace qala hadathana ibn abi umar an sufyana nahwahu kwatankwacin sa qala hadathana muhammad ibn musanna قال حدثنا ربيعي ابن عليا اخو اسماعيل ابن عليا دان وان اسماعيل دان عليا wanda mun ji a baya mahaifiyarsu ulayya wani mutum ne yazo bako yazo ya zauna a gari har ya aure ta ta haifa mishi ƴaƴa uku wata rana kuma ya tashi ya bar garin aka neme shi aka rasa da da, da shi isma'il da da da, da wannan rabi'i da kanin su na uku da haka ake ce musu ƴaƴan ulayya ita aka sani ita ce uwarsu ita ce komai gatan su shi kuma wancan ya gama sabgar shi ɗan kasuwa ne ɗan mai ya tafi ya mutu ne ya yi shiga wata duniya ce Allah kada ya sani da daga sai suka taso ana ce musu ‘ya'yan ulayya duk da ke shi wancan ismailu mun ji a baya cewa har Allah ya isa yake amma zahabi ya ce ba komai Allah ya san shi ba ta je ko'ina ba don ana ce mai isa ma ɗan ɗan maman shi isa bin maryam da haka ba laifi bane a kira mutum a ce ɗan wanci ba laifi bane da za ka yi Allah isa ko mun gane Allah ya gafarta musu gaba daya to shine dan uwan nashi yake mana riwaya an Abdurrahman ibn Isa an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri kala sa'alna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kullu muka ce ya Rasulullah ya manzon Allah hal nara rabbana yawmal qiyamati shin ranan alkiyama zamu ga Allah ubangijin mu kala sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama hal tudaruna fil kamari lailatul badri shin kuna gogoriyan ganin wata a daren haske laysa dunahu sahabun babu girgije qala qulna abu sa'id yace sai muka ce la sam ba ma gogoriyo qala sai ma yake yace fal tudarruna fi shamsi laysa dunaha sahabu shin kuna yin wato a gogoriyo wajen kallon rana babu girgije wannan yana halaccin an yi tambaya Allah ka fara bada amsa ka fara da tambaya babu laifi dan hankalin mutane ya dawo kan abu qala qulna ya rasul la ya rasulullah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum tarawna rabbakum kadhalika yawmal qiyamah za ku ga Allah ubangijin ku irin haka ranar alkiyama babu gogoriyo qala fa qala sai annabi yace man kana ya abudu shay'an Allah zai fa innakum man kana ya abudu shay'an wan Allah zai ce wanda da yake bin wani abu falyattabi'uhu to yabi abu fayattabi'ul ladzina kanu ya abuduna shamsa shamsa masu bautar rana sai su bi rana fayyata saƙaƙuna finnari sai su fara faɗawa suna afkawa gidan wuta wayatta bi ulladhina kanu ya'buduna al-qamara al-qamara masu bautar wata su ma su bi shi fayyata saƙaƙuna finnari sai su ta faɗawa wuta wayatta bi ulladhina kanu ya'buduna al-awthana al-awthana wal asnama al-asnama masu bautar gumaka su bi gumaka masu bautar gumaka su bi gumaka a larabci akwai dan bambanci tsakanin ne wasan da kuma meye sanam maka ce as-sanam shine a wani abun bauta kuma bayan Allah wanda jikin shi gashi nan a ajiye shine ilahu ilahul lahu suratun masnu'a mutane ne suka sassaka shi kamar da yake yin gunki na halittar mutum ko na halittar dabba ko tsuntsu ko makamancin wannan wannan shi ake ce ma sanam wanda ake yin shi daga itace ko daga dutse ko wani cikin raw materials kamar da Allah yake cewa a tattakidu asnaman aliha da ire-iren wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam sune gumaka da Annabi Ibrahim yake addu'a kai bauta musu ko haka ce wasan kuwa shine wani abu wanda asali ba a nufaci yin gunki da shi ba amma mutane suka mai da shi gunki kaman kabari kaman kogi kaman rana kamar wata kaga duk waɗannan ba gumaka bane wanda mutane suka sana'anta mutane sun sun adopted din su ne ko suka bar su suka mai da su gumaka shi sa annabi yake cewa Allahumma la taj'al qabri min ba'di wathnan yu'bad saboda ka zaka ga lafazin alwathan am duk abinda ake bauta mai kuma bayan Allah za a kira shi da suna wathan amma wanda mutane suka sassaka da nufin su mai da shi Allah koma bayan Allah to shi yake banta da sunan sanam dukkaninsu dai gumaka ne kawai ya ce kullum man kana ya abudu min dunin lahi shay'an duk wani da ke bautata wani abu koma bayan Allah sai su sai su waɗannan fa yasa ka tuna finnari sai ta fadawa wuta wa yabqal mu'minuna mu'minai kadai za su saura wa munafiquhum da munafikan cikin mu'minai baina zaharanihim kamar yadda a duniya munafikai suna cikin tawagan musulmai to haka anan wajen ma za su tsaya wa yabqa ahlul kitabi sai kuma ahlul kitabi qala yace wa qallalahum bi yadi sai annabi ya nuna alamar su ba su da yawa da kuma wasu ahlul kitabi yan kadan wato wanda suka saura akan fitrar tauhidi kenan ba su zama cikin waɗancan masu bautar wani abu kuma bayan Allah da, da kafirci ba qala fa yuqal lahum sai a ce musu ala tattabi'una ma kuntum ta'buduna ba za ku ba abinda kuke bautawa ba fa yaquluna kunna na abudullah sai su ce Allah muke bautawa walam nara Allah ta'ala kuma mu taba ganin Allah ba qala yace fa kaifa to yaya kenan qala fa yakshifu fa yakshifu Allah an saqi sai Allah ya bude kauri qala yace fala yabqa ahadun kana yasjudu riya'an wa sum'atan illa waqa ala kafahu duk wani wanda a nan duniya in yazo yin sallah yana riya ne yana yi ne dan a ce ya iya dan a ga ya iya dan yaje dai sura kawai sai dai faɗi gaba daya akan kiyarsa ala qafahu qala thumma yuda us-siratu bayna zaharani jahannama sannan azo a daura sirati akan bayan wutar jahannama qala annabi yace wa innahu ladhahdhu mizallati kuma shi wuri ne wanda yake mai santsan gansa kuka santsan fadawa wa inna lahu kalalibu wa qafafifu kuma yana nan da ainihin lauje da, da, lauje kalalib lauje mai kaya qafafif shi kuma lauje mai kaifi qala abdurrahman la adri fala allahu qala na manta shin yace hashishatu tambutu bi najadin wato shi wannan kalalif din yayi kama da ƙayar shi tayi kama da ƙayan wata bishiya wadda take fitowa a najad yuqalu laha sa'ada wadda ake ce mata sa'ada qala yace wana ataha sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana ita qala ita wannan ƙayar qala yace summa qala wal anbiya'u bi janbatayhi sirat annabawa suna gefen siratin duka guda biyu wa aktharu qawlihim maganar da suke yi kawai mafi yawa ita ce Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim fa akunu ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni dinnan ni ne na farko wa ummati ni da al'ummata awwalu man yamur mu ne zamu fara tsallakawa annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma shi Allah ka samu a ciki au qala ko kuma yace awwalu man yujizu wanda za su fara wucewa qala yace fayamurruna alaihi al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su dosu tsallaka siraɗin nan mithlul baraki wasu tsallaka kamar walƙiya kafin a ankara kawai sun wuce wa mislul rihi wasu kuma kaman gudun iska wa mislul ajawidil khairi war rikabi wasu kuma kaman horarrun dawakai da ababen hawa a su kwanake annabi ya ce fanajin akwai wanda za su tsira musallamun salin alin babu ƙwarzane babu tabo babu wahala wa makhdushun da wanda za a yayya kushe shi muklamun a ji masa rauni la haula wala quwwata illa billah zai tsira amma da rauni sai annabi yace wa mukardasun da kuma wanda za a yi mishi daurin tankila finnari a sa shi hannun shi a baya kafar shi a sama fuskar shi a ƙasa a wurga shi ta Allah ka tsare mu nabi yace fa idza jawazu idan aka wuce auqala ko kuma yace fa idza qata'uhu in aka tsallaka wannan mataki qala sai a ce fama ahadukum fi haqqin ya'lamu annahu haqqun lahu fihi ashaddu munashadatan minhum fi ikhwanihim annabi yace babu wani a cikin ku a duniya da yake da wani abu da ya san haƙƙin sa ne wanda zai ta magiyan sai an bashi da zai irin magiyar da musulmin da suka tsallaka siratin nan za su yi game da ƴan uwansu musulmi da suka fada wutan nan yace za su ta fi ikhwanihim alladhina saqatu fi an-nar musulmi da suka tsallaka za su ta magiya suna ta magiya akan ƴan uwansu musulmi da suka fada wuta fa yaquluna su ce ay rab ya allah kunna nagzu jami'an tare muke jihadi da su wa nahujju jami'an tare muke aikin haji da su wa naq'udu jami'an tare muke zama da su fa bima najawna al-yawma ya akai mu muka tsira yau wahala ku su suka fada ciki kala fa yaqulu allah sai allah ya ce unzuru man kana fi qalbihi zinata dinarin min imanin fa akhruju to na ba ku dama ku je ku duba wanda kuka ganshi da akwai gwargwadon girman kwandala na imani a cikin zuciyarsa ya fada cikin wutan nan ku je ku fada shi qala fayukhrajuna sai aje fito da su thumma yaqulu sannan sai Allah ya sake cewa unzuru man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin fa akhruju wanda kuma yake da kaman karamin sisin kwabo na imani ko kuma wato misqala habbatin gurgudan komayya min khardalin ta kwayar ainihin wato kankanwar kwaya ta mustad ku je ku fito da shi fa yukhrajuna sai a fito da su qala wa yaqulu abu sa'id baini wa bainakum kitabullah shi aya alqur'ani ita zan kara muku hujja da ita qala abdurrahman abdurrahman mai waye yake cewa fa azunnuhu yuridu ina tsammanin yana nufin faɗin Allah wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina bihi wa kafa bina hasibina koda ya kasance wato gurgudan ƙwayar komayya na ainihin wato zinubi ko aikin alkhairi zamu zo da shi wa kafa bina hasibina mu dinnan mun isa masu hisabi inji Allah fayuq fayuq fa fayuq zafuna fi nahari waɗannan 'yan wuta in an fito da su sai a watsa su cikin wani kogi yuqala lahu naharul hayati ana ce da shi kogin rayuwa qala fayambutuna nan da nan sai jikin su ya kama tsira kama tambutul habbatu min hamilis sayl kaman yadda wato ƙwayar gero ko dawa take tsirar da tsiro a jikin yashi wanda ruwa ya ɗauko shi amma ta rauna annabi ya ce ba kwa ganin ma ya kunu minan nabati fi ila shamsi ya kunu asfar irin wannan dan tsiran idan yana rana ta buge shi sai ya zama fatsi wa ma ya kunu fi dhilli wanda yake cikin inuwa kuma ya kunu akhdar zaka ga yayi kore qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah ka annaka qad ra'aital gana kayi kama da mutumin da ya zauna a ƙauye wanda ya san sirrin rayuwar ƙauye qala qad ra'aytul ghanam yace kwarai kuwa nayi kiwon nayi kiwon dabbobi a ƙauye wato lokacin da yake wajen su Halimatu Sa'diya kenan ba mu saurara anan insha Allah saboda kullun lokaci sai Allah kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta sai mu haɗu zadul ma'ad insha Allah wani bashi ba zai kwashe muku wannan kayayyakin ne ba kuka kawo su nan wajen ba sai ya shiga kwashe su na'am